نعم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم مم.
باب حق الجار والوصية به مم.
قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم مم. باب حق الجاري والوصية به wannan babi yana bayani dangane da abin da ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani akan abin da ya shafi haƙƙin makwabci haƙƙin makwabci wal wasiyyati bihi da kuma wasiya game da abin da ya shafi kula da makwabci da girmama makwabci da mutunta sa Qala Allahu ta'ala Ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce wa abudullaha ku kaɗaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala da bauta wala tushriku shay'an kadda ku haɗa komai bihi da bautar Ubangiji. Ku kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta kadda ku haɗa bautar wani da shi. wa ahsinu bil walidaini ihsanan sannan kuma ku kyautata wa mahaifa uwa da uba uwa da uba iyakacin kyautatawa ma'ana wa an tuhsinu bil walidaini ku kyautata ga mahaifa ihsanan kyautatawa ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni da a kyautata zuwa ga mahaifa bayan haƙƙinsa saboda girman haƙƙin mahaifa akan yaransu wa bidil qurba wal yatama wal masakin sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ku kyautata wa ma'abuta zumunta waɗanda ya zamanto tsakankaninku da su akwai zumunta irin yan uwanku ne ɓangaren mahaifi ko ɓangaren mahaifiya to a kyautata musu wal yatama hakanan kuma ku kyautata wa marayu su ne waɗanda mahaifansu suka rasu kafin su balaga su ne marayu wanda mahaifinsu namiji ya rasu kafin su balaga wal masakin sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi umarni da ku kyautata wa miskinai su ne waɗanda suke ma'abuta bukatoci wanda ba za su samu abin da za ta ci na yau barantana su yi katihun gobe wal jari dhil qurba da kuma makwabci wanda yake ma'abucin zumunta shine makwabcinka ne na gida sannan kuma makwabci ne wanda yake na zumunta dama akwai zumunta tsakankaninka da shi dan uwanka ne to shi ma a kyautata mai wal jaril junub da kuma makwabci wanda yake na nesa shine makwabci wanda ga gidanka ga gidan shi amma ba wata alaka ta jini tsakankaninka da shi amma dai makwabtaka ce ta wato gida ta ta hada ku to shi ma a kyautata mai wasahibi bil jamb ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sannan kuma ku kyautata wa aboki wanda yake gefen ku waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce ita ce mata ita ce wanda a kowane lokaci tana ɓangaren ka ɗaya waɗansu daga cikin malamai suka ce shi ne baƙo wanda idan ya zo shi yana zama a gefen ka kuna hirar da shi idan ya tashi ya ƙaura shi ke na hallo sai wata ran waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da asahibu biljambi shine aljalisu salih mutumin kirki abokin zama abokin tafiya wanda yake mutumin kirki ko da ba a garin ku ba yake to in dai har abokin tafiyar ka ne mutumin kirki ne to shi ma a kyautata mai wabni sabili sannan kuma a kyautata wa ɗan bulaguro wa ma malakat aimanukum da kuma abubuwan da hannayenku na dama suka mallaka na bayi su ma ku kyautata musu wato wannan ayar ta yi umarni akan kyautata waɗannan dangin mutanen gabaki ɗayansu a ƙarshe Allah ta'ala rufe ayar da cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ubangiji tabaraka wa ta'ala baya son wanda ya zamanto mukhtal ne mai takama ne a cikin tafiyar shi sannan kuma mai fariya ne a cikin abin da Allah ta'ala ya bashi na alkhairi na'am عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني برجال حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديثي daga Abdullahi dan Umar wa Aisha da Nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su suka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ma zala jibrilu yusini biljar wato mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam bai gushe ba yana ta yi min wasiya da in kula da makwabcina yana ta yi min wasiya da in kyautata wa makwabcina yana ta yi min wasiya da in yi ƙoƙari in kare cuta daga makwabcina hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu har sai da na zaci cewa haƙiƙa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam da sannu zai kasa wani kaso na cikin dukiyar makwabci ya damƙa wa makwabci har sai da na yi zaton cewa da sannu zai sa makwabci yana ɗaya daga cikin waɗanda za su ci gadon makwabcin shi idan ɗaya daga cikin su ya rasu saboda iyakacin wasiya da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wato yake ta yi mu akan abin da ya shafi kula da makwabci da girma makwabci da mutunta shi da kiyayewa haƙƙinsa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهر جيرانك رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبقت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأسبهم منها بمعروف نعم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال حديثي نقبع cikin wannan babi an amso shi daga baban zar Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu dhar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya aba zarrin ya kai baban zar idan tsabakta maraƙatan zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dai za ka dafa abinci wanda yake ma'abucin romuwa idan za a dafa maka nama ka siyo nama na jaka guda za a ɗan dafa maka shi a ɗan ɗumama maka shi ka ci to fa a ma a haka yawaita ruwan wannan romuwa ɗin a zuba ruwa da yawa ya zamanto an samu romuwa mai yawa wata ahad jira naka sai ka dan bubbu makwabtanka ka dan tsakura musu daga wannan romuwa su ma dai su dan ji daɗi a wannan rana wani hadisi muslim ya rawaito shi to wani abin sai a hankali fa wato idan Allah ta'ala ya hore wa mutum kar ya zamanto a gidanka kullum za a dinga jin kamshi yana ta tashi na abinci amma makwabta su kuma kullum miya ɗaya ce kawai ba canji ya zamanto dillar da aka ji kamshi ya tashi a cikin gidanka to ya zamanto makwabci ya san da tashin kamshi kalka ci kai ɗaya daga kai sai ɗiyanka sai matanka a tsaya a more tare da su su makwabtan shine wata ahad jira naka kaɗan bubbi makwabtanka wanda suke na kusa wanda suka ji wannan kamshin su ma da ɗan san musu koda dai dan tsoka ɗaya ce za a sa musu da roma mai ɗan yawa aje su ma mutum ya ce aje ya ce a matan aje to roma da zan siyo biredi mu ɗan daddaga mu ci kenan dai an canza da yanayi wannan hadisi muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu an abi zarrin a cikin wata ruwaya ta al-imam muslim daga abi zarr din yace inna khalili sallallahu alaihi wa sallama ausani haƙiƙa badadi na sallallahu alaihi wa sallam jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiya ya ce idza tabakhta maraƙan wato idan dai za ka dafa abinci wanda yake da ma'abucin romuwa ne to fa a katsir ma'ahu ka yawaita ruwan wannan abincin idan za ka dafa nama to ka yawaita ruwan shi an kama ka za ka dafa kai za ka dafa nama ne hanji ne ko jan nama ne to a yawaita ruwan sun manzur ahala jira ahala baitin min jirani sannan kuma ka leƙa ma'abuta waɗansu gida daga cikin makwabtanka fa asibuhum minaha bi ma'rufin ka dan san musu daga wannan romuwar gulgudan abin sani wato ka dan san musu da gulgudo wanda yake sananne a cikin haƙi na makwabta idan ka ba su ba za a ce ba kare na su ka dan ɗauki gulgudan dai abin sani a dan zuba a cikin ɗan kwano akai in ya zamanto romar ba ta taka kara ta karya ba ba za a raba ba gida biyu gida uku shine sai ka diba wanda ya fi kusancin makwabtaka da kai ka meƙa mishi to ga wannan a ɗan yi wannan to shi kenan haka ya kamata ya zama to makwabtaka ta yi amfani kenan نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث نقبا دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي yace anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi la yu'min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ina rantsuwa da Allah la yu'minu ba yayin imani imani wanda yake cikeke wallahi la yu'min wallahi baya da imani imani wanda yake cikeke wallahi baya da imani imani wanda yake cikeke ƙila waman ya rasulallah aka ce wane ne wannan wanda baya da imani imani wanda yake cikeke ya jakadan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allazi la ya'malu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcin shi bai amintu ba daga sharrarrukansa shine duk wanda makwabcin shi bai yarda da shi ba idan zai fita daga unguwa ce to ki kula da wannan dai yanzu zai shigo ya ɗauki wani abu kuma ya ce ba shi bai ɗauka ki kula da wani dai a yi kaza a yi kaza a yi kaza to wannan ba shi da imani cike ki duk wanda makwabcin shi bai yarda da shi ba to ba shi da imani cike ki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to masha Allah Allah saka da alheri masha Allah to madallam an gane ko allazi la ya'malu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcin shi bai amuntu ba daga sharrarrukansa to wannan ba shi da imani cikakke muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta al-imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwabcin shi bai aminta ba bai aminta ba daga sharrarrukansa to baya shiga aljanna duk wanda ya zama to makwabcin shi bai yadda da shi ba aka ce ba su wani tana nan ba me zaka ta wani wani da shi ba kun babu ce wani ai duk wata lalata a wannan unguwata mu sheke kullata a yanzu haka wani ni rabon da a ce ma na shiga gidan shi ma na kumbi saboda wani in ka shiga gidan shi to shi in shiga gidanka baya hoto ba hannun shi banza sai ya ɗauki maka wani abu wanda kuma baka sani ba daga bayan kai tambaya ce ba shi ya ɗauka ba kuma wata ran ka gan shi a hannun shi wani ai ba mutumin kirki ba ne to wannan da muke ganin shi a cikin riga a ce kuce daga rigar ne to wannan baya shiga aljanna duk wanda ya zamanto makwabcin shi bai lamunta da shi ba bai yadda da shi ba to yana ɗaya daga cikin halaye na yan wuta shine a ga cewa tsakankaninka da makwabcinka wato babu fahimtar juna kuma musamman abin da ya shafi ha'inci ne ya haɗa ka da shi wannan akwai abu wanda yake mai girma albawa'iq abin da ake nufi da albawa'iq wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da yace la dakhulu jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu shine alghawa'in wato irin abin da ya shafi musibobi waɗanda suke na killace na ɓoye wa shirur da kuma sharrarruka baki ɗaya wanda bai amincewa za a iya sawa wato za a iya haɗa baki da shi a ba wannan ɗan uwan nashi kisan gilla baya yarda cewa ba za a iya sawa hannu shi ba zai iya ba da shawarwarin da zai yi a kawar da wani ba to wannan ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya zamanto da shi za a ruguza makwabcinsa to mutumin banza kenan na'am wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya nisa almuslimati la tahqiranna jaratun ja li jaratiha walau firsina shatin muttafaqun alaihi wa anhu radiyallahu anhu qal hadisi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ya nisa almuslimat ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ya ku jama'ar mataye musulmai la tahqiranna jaratul lijaratiha kadda makwabciya tare na alherin da makwabciyarta za ta bata kadda makwabciya ta rena alherin da makwabciyarta za ta bata hadisi yana da kai fassara guda biyu kuma kowane malamai sun mai fassara na farko shine ita wanda za a baiwa kyautar kar ta rena kyautar da makwabciyarta ta bata manzo Allah ya ce walau firsina shatin ko da kohatan tinkiya ne ko kohatan akuya to kada ta rena shi in dai aka bata ta amsa da hannu bibi ta yi godiya fassarar da malamai suka ba shi kuma shine la ta haƙiran na jaratun lijarati hakar da makwabciya ta rena alherin da za ta yi wa makwabciyarta walau firsina shatin an zo an ɗan raba nama a gida kuma dama nama bai huce ba na jika abin da aka siyo an ware na mai gida an ɗan rarraba yara sai aka ga ɗan abin da ya saura ɗin bai taka kara ya karya ba bai kamata ba a miƙa gidan suwa ne a kadda a rena shi ko mun kankanta shi hanawa fa innal hirmana aqallu minhu hanawa a ƙi kai musu sun ji kamshin yafi aibu sama da a ba su dan kadanci ba wulakanci bane ita wanda za ta ba dan kattare na kadan ne ita ma wanda za ta amsa idan aka yi mata kattare na ya zamanto kowa saboda ita ma wata ran hakan din za ta faru da ita wani abu ya zo gidanta kuma shi ma bai taka kara ya karya ba kidan ta dan dauki dan karami ta bada aka kawo in ita ta rena lokacin da aka yi mata ita ma in aka kawo mata ta rena to amma in ya zamanto suna fahimtar alwada din in da yawa ya zo shi a samu da yawa in madaidaici ya zo a samu madaidaici in kadan ya zo a samu kadan to sai ya zamanto kowa ya fahimci kowa na'am wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار, جار جاره أن يخرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه روي خشبه بالإفاضة والجمع وروي خشبة بالإفراد بالإضافة
روي خشبه بالإب- بالإضافة والجمع وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقوله ما, ل... ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة
wa anhu radiyallahu anhu hadisi na gaba dai daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace la yamna ujarun jarahu wato wato makwabci kadda ya hana makwabcinsa an ya gariza khashabatan fi jidarihi ya dora kurin shi a saman katangar shi kadda makwabci ya hana makwabcinsa ya dora kurin shi a saman katangar shi idan ya zaman to gashi kana da katanga mai kyau a tsaye kuma makwabcinka zai yi daki a kusan katangar ya dan kara to kada ka hana shi ya dora kurin shi a saman wannan katanga taka ya ƙulu abu huraira ta radiyallahu anhu abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi bayan ya koro wannan hadisi wato saboda a wannan lokacin zamani ya canza sai ya ga waɗansu daga cikin wanda yake koyar da su wannan hadisin waɗansu na kallon waɗansu ya ce mali a rakuma ana hamu uridin ya ce yana kuna kau da kai daga wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya faɗa ya naga kamar dai ba ku yarda da ita ba ya ce wallahi la'armiyan na biha bayna aktafikum wallahi ina rantsuwa da Allah la'armiyan na biha bayna aktafikum lalle ne zan yi wurgi da wannan sunna din zan saka ta a cikin ku bayna aktafikum tsakankanin kahudin ku wato zan dora ta doka ce duk wani wanda yake da makwabci zai dora katangai zai dora wannan kurin shi a saman katangai shi kada ya hana shi wanda shine abin da Abu Sulaiman al-Khattabi ya fassara hadisin da shi wato abu huraira ce wallahi zan saka wannan doka ta zamanto sariya ce a cikinku duk wanda ya je isar da ita ga wanda bai ji ba wanda yake da kwai gida yana da kwai katanga makwabcin shi yana so ya dora kurin shi a sama wannan katanga din ba zai hana shi ba yana da haƙi ya dora wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi to amma akwai halayen da suke bayar da cewa ba za a dora ba za a dora kuri akan katanga ba shi ma kuma saboda larura ne an gane ko irin ko katanga ta sha ruwa aka ce a dora mata kuri za ta yi ƙara nauyi kuma ta mutu kuma kowa dai daga cikin naku ba wani mai wannan bane sosai yanzu ta fama ake ta abinci ba ta wai gyaran katanga ba ake to irin wannan saboda mafsada ɗin ya zama to tsakankanin ku da shi guri ya faɗi kowa yana gana asirin kowa maslahal ya zama to kowa asirin shi a rufe ya fi maslahar wannan ɗora kuri to sai a hana shi ko kuma irin shi kayi bulo da bulo shi kuma nashi zai dora kori ne wannan naka kenan ba bangaren shi bane to da sauransu dai irin da abinda in ya shafi maslaha in a cikin maslaha ba maslaha cikin dora wannan kori din sai a mai magana eh saboda ita sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kullu addini da musulunci da mabani na alal masalihi fi jadbiha wa dar'i lil qaba'ihi kamar da mun karanta a baya wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi ruya khashabahu la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidarihi wato kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dora kurin shi a saman wato katangar shi wal jam'i an gane ko ko khushubuhu kada makwabci ya hana makwabci ya dora azarorin shi kuma azarorin shi a saman katangar shi yanzu idan aka ce khushub sune azarori saboda azara da yawa ce ake dora ku a daki daya to yanzu sai ya zama to kurin tsakankanin katangal wacce da katangal wacce ce wanda ya tseda su amma azarori su kuma za su bi kan katangalka to kada ya hana shi ya haka nan din waruya khashabatan bitanwin alal ifrad an rawaito da khashabatan la yamna ujarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dora kurinsa a saman ɗakinsa a saman katangar shi al ifrad akan mufrad ne kenan wa qawluhu mali arakum anaha muridin fadar abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi da yace yaya naga kuna masu kau da kai game da wannan magana da nake faɗa muku ya'ani ana hadhihi sunna yana nufin yaya nake gani kuna kau da kai ga wannan sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam kowa yana ganin cewa abu ne wanda ba zai yi ba yanzu zamani ya canza ce to wallahi la'arim yan nabi habayin aka tafi ku ana in lam taqbalu hadha al-hukm wa ta'malu bihi radina la aj'alannaha ala riqabikum karihina na'am wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut muttafaqun alayhi
hadisi na gaba a cikin wannan babi an rawaito shi ne daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe fala yu'dhi jarahu kada ya musguna wa makwabcinsa kada ya cutar da makwabcinsa da maganganun shi ko da ayyukansa duk abin da kasancewa idan aka maka za ka cutu irin ka sako kwata ta bawali ta huto titi wanda in makwabcinka ya zo zai huce yana ta tsaki yana ta rimtsewa idan shi to kada mutum ya yi haka nan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance yana mai ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyukrim daifahu ya girmama makwabcinsa ya girmama bakonsa duk wanda ya sauka a wajenka bako to kamar goma ta arziki idan ya tashi ya shiri yana santinka wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyaqul khairan aw liyaskut idan ya tashi zai yi magana to ya faɗa alkhairi wanda za a bashi lada akai ko ya ja bakin shi ya yi shiru daga faɗan shirin da za a mai ba a kai an gane ku wato wannan hadisi ya tabbatar mana da waɗansu jumloli guda uku na farko shine haƙƙin makwabci kada mutum ya kuskure ya cuci makwabcinsa imma da aikinsa bil fi'il kana cutar da makwabcinka irin abin da na faɗa na ɗazu mutum ya haƙa wannan ko kuma da bakinsa ya dinga zaji makwabcin shi yana ta cutar makwabcin shi da bakinsa ya dinga yi da shi ya ta gulmarsa sai kuma girma makwabci wato bako bako yauninsa a kan ka shine tsawon kwana uku kamar da manzo Allah ya ce wadu ya fito salasatu ayyami bakunta shine mutum zaka dauke wani shi tsawon kwana uku amma sama da kwana uku duk abin da zai ci wannan ba wajibi bane a kanka ladda ya kwana uku sai ka ce to wane ya tashi mu je mu nima da ma huskare ne nake mu je mu akwai wani aiki yau ina gani kadai ba zan iya karasa shi ba ina daga tari guda uku dauki daya a cikin su an dauki daya mu je mu kama jiki an gane ko rana ta farko shi bakon ya ji daɗi a mai liyafa bayan shi 'yan gida duka gabaki ɗaya su san cewa lalle an yi bako yau inda yau tuwo masara ne za a yi da dare to saboda zawar bakon nan gabaki ɗaya kowa mai shi ta canza a wannan rana yaro ya san cewa lalle yau ba ladi ba ce amma kuma an yi abincin da irin na ladi ne saboda zawa bako ɗin nan washe gari na bako ne kaɗai rana ta uku na bako ne kare to daga rana ta hudu irin abincin da aka saba ce a gida in aka dawa a kama shi da ci ba wani laifi na'am wannan hadisi muttafaqun alaihi sai kuma abin da ya shafi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗa alkhairi ma'ana falyaqul khairan yusabu alaihi ya faɗa alkhairin da za a bashi lada akai aw aw yaskutu an sharrin yu'aqabu alaihi ko kuma ya yi shiru ya ja bakin shi daga faɗar sharrin da za a mai uquba dama imma alkhairi imma kishal alkhairi wannan hadisi muttafaqun alaihi وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه شكرا وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وانا حديثي an amso shi daga baban Shuraih Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyuhsin ila jarihi ya kyautata zuwa ga makwabcin shi ya kyautata wa makwabcin shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance ya bada gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyukrimu dayfahu ya girmama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance ya bada gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyakul khairan aw liyaskut ya faɗa alkhairi wanda za a bashi lada akai wanda zai zamanto sanadiyar shigar shi aljanna ko kuma ya yi shiru daga faɗar sharrin da za a iya tankwafa shi cikin jahannam ta dalilin faɗar shi wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi bi hadhal lafz da wannan lafazi wa rawal bukhari ba'dahu al-imam al-bukhari ya rawaito sashe na wannan hadisin ba dukan shi bane ya rawaito shi kenan وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى قربهما منك بابا منك بابا بابا رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديثي daga nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana Aisha ta ce qultu ya rasulullahi yace ya jakadan Allah inna li jarain haƙiƙa ni ina da makwabta guda biyu ina da makwabta guda biyu to fa ila ayyihima uhudi zuwa ga wanne ne zan bayar da ɗan asafina idan aka ce uhudi a nan kamar yadda malamai suka fassara shine kyauta ce gare ta amma kuma kyautar ba za ta ishi ba makwabtan guda biyu to sai a ce ɗan asafi ɗan alheri na ɗan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba to wanne zan ba daga cikinsu inda li jarai ne haƙiƙa ne ina da makwabta guda biyu fa ila ayyihima uhudi zuwa ga wanne daga cikinsu zan bayar da ɗan asafina qala ila aqrabihima minki baban dan Allah sallallahu alaihi wasallama ce zuwa ga wanda yafi kusa kusan kafa da, da gidanki wanda gidanta yafi kusa da gidanki ita ce makwabciyarki ta farko to ita ya kamata ki baiwa wannan alherin naki wanda ba zai ba ki raba shi da wancan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wani Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khairul ashabi inda Allah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani inda Allah ta'ala khairuhum li jarihi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma qala hadisi daga Abdullahi dan Umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Abdullahi ɗan Umar ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Khairul ashabi inda Allahi, wato mafi alkhairin abokanai a wajen Ubangiji ta'ala, abokanan da ya zamanto abokin da ya zamanto ya fi alkhairi a wajen Allah ya fi lada mai yawa a wajen Allah shi ne khairuhum li sahibi, wato wanda yake mafi alkhairinsa ga abokin shi. wanda abokin shi yana jin daɗin zama da shi a kullum yana ɗora abokin shi a hanya ta alkhairi wa khairul jirani inda Allah ta'ala mafi alkhairin makwabta a wajen ubangiji madaukakin sarki shine khairuhum li jarihi wato mafi alkhairin su ga makwabcinsa wanda ya zamanto yana yi wa makwabcin shi alkhairi yana ta kyautata mai yana ta nuna mai hanya wanda take ta Allah domin ya bi ta kuma ya nuna mai hanya wanda take ta shaidan saboda ya kauce mata wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne kyakkyawa wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik